بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهد لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفن وبعد الحمد لله mun gode Allah subhanahu wataala da ya sake gama mu a wannan jalsa tamu mai albarka don ci gaba da karatu da muka saba a wannan wuri wadda yau za mu tashi ne akan wato karatunmu na misala wanda muke cikin wato auqatus salat babu auqatus salat kuma yau 22 ne ga watan 11 2016 za mu tashi a daidai inda mallam abu zaidin alkairawani radiyallahu anhu yake cewa wanne ne kan na muka tsaya da kudu a wani mai ne sunan wurin ya samu ba na ya samu ba آخر تو فرقو كده كان فرق وما صلاة الصبح وما صلاة الصبح شيء هو تو تو wallan ibnu abi zaid ne cewa amma salatu subhi bayan bayani da nayi akan wuta din yace amma shi lokacin sallar asbahi fa hiya to amma salatu subhi amma sallar asbahi fa hiya salatul wusta inda ahli al-madinati sallah asubahi ita ce salatul wusta amma fa a wurin mutanen madina su ne suke ɗaukanta a salatul wusta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin cewa lallai ku musulmi ku kiyaye sallah salloli guda biyar din nan wa salatin musɗe da kuma sallan tsakiya musamman sallan tsakiya ke tun da kaga aka kawo araful khasi alal ami saboda muhimmancin sa ne kullum an ce tanazzarin mala'ikatu aka ce wa ruhu aka yi alfil khasi alal ami na masu usul fiki to ana nufin muhimmancin wanda aka karon ne ba wai baya cikin wancan bane salatul wusta an ce hafizu ala salawati ya shiga ciki amma sai aka sake cewa salatul wusta saboda me saboda a gwada muhimmancin sa ya fi dukkan sauran sallolin narkon azaba ma'ana idan ba a yi shi wato a lokacin sa ba so sai dai saɓani ya gudana a wannan ba wai cewa mutanen madina su haka suka ɗauka magana ta ƙare da yake man maliki a wurinsa wannan amalu ahalil madina ce hujja ne amalu ahalil madina ce hujja ne a gare shi yana hujja da shi amma sauran mazhabobi ba sa ɗauka kuma har yanzu kamar yadda ya tabbata abin da ya fi gaskiyar magana abin da ya fi rinjaye shi ne salatu wusta shi ne sallar la'asar saboda hadisai da suka yi yawa a wannan babin ne lallai sallar isha'i sallar asubahi hadisai sun zo da yawa akan tabbatar da cewa duk mutumin da bai yi su a wukaci ba wato akwai narkon azaba iri iri har ma ma'aike ke cewa da an san abin da ke cikin su sallan isha'i da na asubahi to da an je musu jam'i ko da da jana gindini ko kuma yana cewa da kowa ya san in yaje zai samu azban samidan kashi wanda ke mai nama a jiki farfesu kenan to kowa da zai halarta da zai yi wasa da zuwan su har ba yake cewa ba wadda suke yi wa nauyi ya ji a ransa ba zai iya zuwa sallar jam'in su ba sai munafiki afqal salati ala munafiqina shine yace salatu subhi wa salatu atama to da dai sauransu amma magana gaskiya salatu musti ita ce sallar la'asar ita ce sallar la'asar dalili kuwa shi ne ma'aiki alaihi salatu wassalam hadisai daban-daban ya yi magana hadisi da fi wato zafafawa ko da ke sun kai juma wasu zafafawa ainihin din duka wanda zan faɗa yanzu dai imam muslim ya roice shi imam malik ya roice shi a muwaddansa cewa man fatatu salatul asri ka annama mutira ahluhu wa mali duk wadda sallar asar ta kubce masa yayin garaje ta kubce masa a lokaci a jam'i to kaman dai in za a kwatanta asaran da yayi shi ne kamar mutum yana da dukiya da 'ya'ya da iyalai gabaki ɗaya a lokaci ɗaya sai ya dawo ya samu duk sun kone da dukiyar nasa da iyalan nasa kaf sun kone to shi ne kwatankwace irin asarar da mutumin da yi su kaga kuwa yi lamari ya girma har yanzu musulun ɗin ya riwaita cewa wanda duk yayi sake amma da gaggan ba uzuri ya shigo ba bai samu sallar la'asar a jam'i ba to fa qad habida amalu duk aikin alkhairi ne ya rushe gaba ɗaya a rayuwarsa to kaga gaskiyar magana irin waɗannan hujjoji su ne abin da malamai suka duba na hadisai suka tabbatar da cewa wannan sallah ita ce kawai salatul musulai da ubangiji yake muhimmanta ta yake cewa baya ta kiyaye sauran sai ya kawo ta ita kaɗai da ya adaful khasi alal ani to wannan dai shi yasa shi ma da gaggawa ya kawo yace inda ahlul madina ita ce salatul wusta ita sallar asba'i amma a wurin wato mutanen madina to anan inda ahlul madina wai ya salatul fajr ita ne kuma ake cewa salatul sallar alfijr ita ke cewa sallar alfijir to tana da surake akalla ya kai guda hudu sai a rike na ɗaya ana kiranta sallar asubahi ana kiranta sallar alfijir ana kiranta salatul wusta a wurin mutanen madina sannan ana kiranta da salatul qadati kowa rike su rike ko salatul gadat shine sunanta na ƙarshe ina dalili da yasa ake kiranta wato sallan asuba ne saboda mushtaqi ne daga daga asuba daga asuba wannan fari da yake fitowa lokacin da alhijir ya dinga fasken shi yasa ake kiransa asuba me yasa ake kiranta alfijir saboda an tsago shi ne daga daga ketowar alfijir sallan a lokacin ake yin ta take wajaba to shi yasa ake kiranta alfijir salatul usta kuma na riga na gaya muku dalili saboda mutanen madina aka ce kiranta salatul gadati kuma sallan safiya wato a lokacin wannan sallan ne bayan an yi ta ne an dawo gida ake karyawa saboda haka wai da digiri ana karanta da su mutum to sai malam yace menene yake فأول وقت وقتها انسداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة القبلة إلى دبر القبلة. فأول وقتها farkon lokacin da to anan abin da ake nufi abin da ake bukata a hankalinka ya kaba shi ne a farkon lokacin ta muhtari ake nufi an gane ko farkon zaɓaɓɓen lokacinta shi ake nufi ba an ce wakati ha kawai aka yi shirutu amma ka gane farkon lokacin da muktari ake nufi shine insida'u al-fajr wato shine ketowar al-fajr shine farkon lokacin ketowar al-fajr al-mu'taridi ko haka ne al-mu'taridi biddiya wanda yake wato watso haske keto alfijir wanda yake watso haske lokacin da alfijir din ya keto za ka ga wani haske ya watso ya watso haske shi alfijir din fi aqsal mashriqi wato daga mafi nisan mahuda ba gabar ba mahuda mashirik daban sharku daban sharku gabar mashirik mahuda a lura da wannan arabiyar kar ka ɗauka da sharku da mashirik duka ɗaya ne a gyara a tantance wannan kudin daga mahuda mafi nisa أها ذاهبا yana mai tafiya min al-qiblati daga al-qibla ila dubur al-qiblati har zuwa bayan al-qibla shi wannan haske din yana yana daukar madadi na haske wannan alfijir din daga hasken rana ne wani lokaci yana tsirowa daga mafi nisan mahuda wani lokaci kuma daga wani wannan kamar yadda rana an sani wani lokaci tsakiyar straight take wani lokaci gefen arewa take tsirowa wani lokaci gabar masu gefen kudu tana ta canjawa ita rana to shi alfijir yana binta ne wurin mahuda ɗin abin da yasa aka ce al-mu'taridi bidiyai wato saboda abin da yasa aka ce mai watsu haske saboda a kiyaye wato a cire alfijir na ƙarya akwai alfajir kazib ai kamar yadda ake karantawa a cikin fiqh alfajir kazib shine wani sirrin haske da yake fitowa kafin ketowar alfijir na gaskiya kamar jelar kamar jelar wannan kura kamar jelar kura haka yake fitowa amma baya yin haske shi zai fito kawai lokaci ya ajiba kadan sai ya bace to wannan ba alfijir ba don ka gan shi shi kar ka ɗauka lokacin sallah in kai sallah sallah ba kai ba baya kuma da haske baya ba da wani haske shi sai ya ce hatta ya tafi har sai ya wato ya ɗaukaka shi hasken fa ya ummal ufuka ya game gaba ɗayan sassa na duniya hasken alfijar ɗin idan ya watso shi za ga yana tafiya yana tafiya yana zahibar minar kiblati ila zuhurin kiblati yana tafiya yana tafiya yana tafiya daga daga wurin alƙibla ko mahuda yana tafiya har ya cike duk duniya ta ko ina haske kawai ya cika haka yake shi wannan aha na wa akhiru to anan akwai dan bayani haka kadan bayanin shi ne wato shi wannan akwai bayanin da shi malam abu zaidin alkairawani ya yi cewa da na yi uku ya ce mai watsu alfijar ɗin bai mai watsu haske ko saboda ya cire alfajirul kazin ne wadda ci siriri ne baya kuma ba da haske kamar bindin abin nan jelar kura bayi da wani yawa sosai to saboda irin kaman shi haka yadda in baka gane su baka bambanta su ka tantance su to sai ka rude ka zo kai sallah lokaci bai ba tun da zamanin da babu agogo da wannan ake lissafi wannan karatun da muka yi shi yasa dole ne musulmi ya sani a wurin wasu malamai ya san wannan lokuta ɗin da yanayin yadda suke shigowa to amma yanzu Allah ya taimaka akwai ilimi na astronomy wanda ake akwai ilimin taurari wanda suke bugawa kowane lokaci a fitar da time kawai an san time din da shi asubahi yake yake shigowa a buta in kana da agogo magana ka sai kawai in time yayi ai sallah to akwai wannan sannan maganar da yayi na cewa kula da wurin ya ce wai zahiban min al-qiblati ko ila duburil qiblati yana mai tafiya daga al-qibla har zuwa sauran sassanin sassanni na ita alƙibla ne gaba a nan in baka gane kan abin ba sai ka ɗauka wato bayan alƙibla ake nufi ba duburu na baya ba ne don za ka iya rudewa ne sassaninta ne daga wurin zuwa sassanin ta kuma hankali ita kenan ta ko ina kenan zai fasa cika duniya gaba ɗaya hasken hankalin ka ya dubi abinda aka ce ila duburin kiblat ka ɗauka zai taso sai ya zo bayan alƙibla sai ya tsaya to ba haka ake nufi ba ba haka karatu yake ba shi yasa na sake mana dajiya a sa ido aure ba ana nufin da wannan bare to a takaice dai sai kuma ya ce wa akhirul waqti al isfar al isfar al bagin alladhi idha sallama minha bada hajib al mashriq wa akhirul waqti karshen waqti na ita asubahi shine al isfar al bagin fadi fadin nan ko da yake a fili lokacin da wannan hasken wato hasken lokacin da ya saba gaba daya ko suna ce masa isfarul a'la ne har zuwa wannan lokacin da shi ne yana faruwa kawai faɗi-faɗin nan wanda yake bayyana to in ya zo muktari ya kare duk da gaskiyar magana nan an akwai sabani na malamai gaskiya akwai malamai da suke gani ma shi su ba bai da wani muktari bai da laruri ka afwan bai da laruri ba wani lokacin laruri kawai daga ketowar alfijir zuwa fitowar rana ne bayi da wani laruri shi yanzu kuma suna gani a minal isfar din shine muktari ya kare an shiga laruri daga isfar din kuma zuwa fitowar rana shine larura in kayi ta kayi a lokaci na larura amma dai wannan babi ne da na saba wafin rafi al-isfaru al-bagginu wannan bayyanan ne allazi idza sallama minha shi ne wanda daga zaran mai sallah ya sallame daga wannan isfari gari yayi wasai wasai din nan bada hajibu shamsi sai ka ga gefen mulmulen wato rana dunkulen rana gefensa ya sako kai ya fara bayyanarwa daga hallamewanka sai aka ga wannan gefen kwallon rana al'ursu kenan ko ake kiransa ko ursu shamsi ursu da sadi wato abu wanda saboda ya yi rawon ne kamar masa shi yasa ake kiransa ursu hansere nani in ji fulani ko tamsere nage na tamsere ya ketare amma saboda rawun da yi to lokacin da wannan ya fara dan turo dan gefen sa aka fara dan ganin sa ya fara bullowa shi kenan magana ta kare ba wai iya fito ba iya fara dan dannowa zai fito to ta ga ai akwai lokacin ana gani ba wai rana ne ta fito mai ga dan nan dinsa dan dungu ya dan fara lekowa to ta yi na tsare shi karshen lokacin kenan to um, shi ne wanda ke na riga na gaya muku kenan lokaci irin na asubahi kamar yadda shi mai sharhi na ya kawo shi ma ya kawo wannan samari ne ƙarshen lokaci zaɓe shi ne fitowar alfijir a shi ne fitowar rana wa huwa mashhur yace wa huwa mashhur qawlu malikin amma ibnu abdul barri yake wannan ai shi ne ma abin da mutane suke kai gaba ɗaya kuma iya kazi kenan ya karfafi wannan maganar ga dukkan malamai da shugabannin fatawa in an dubi wannan kenan fala daruriya lissufi babu lokaci laruri ga sallar asuba amma abin da ke mudawwara shi ne abin dogaro haka nan kuma mai muktasar ma haka ya tafi an gane ma'ana ya saba kenan mudawwara da ita da muktasar sun saba da wannan ra'ayi cewa babu laruri ga asubahi a'a su sun ce akwai laruri da mai mudawwara da mai abin nan su sun ce lokacin ta zaɓe daga fudon alfijir na gaskiya zuwa isfari maɗaukaci kaga masu ya kawo wancan bayani shi ne ne shi ne allazi ya tara a fiye wujuhu fi ma'allin la saqafa fihi wa la nida'a ya ake gane israri din na ala kawai muna ta faɗin sa yanzu wai ya ake gane sa ake gane shi wai shi ne ya tara a fiye wujuhu lokacin da za a riƙa fiskoki suke ganin juna su gane juna fi ma'allin la saqafa fihi wala hida a wurin da babu rufi ba wani kuma wato ba irin an rufe sama ko kamar safe content gida mai safe content haka rufi ko kuma gida a wani shabaki da shabakance misali wasu bishiyoyi sun yi tsawo sun tattare yadda ba zai yi haske ba ya tsago ya shigo ba a ba wannan a fili in ka da mutum ga yi can kana hangensa za ka gane shi shi ma zai gane ka to in wannan lokacin ya yi daida bayan fitowar alfijir to to zaɗaɗɗen lokaci ya ya kauce zuwa wannan tayi da za a gane juna din to kuma har wajen wannan lokacin ne ma'aiki yake yin sallah abin da ya tabbata sahabi yana gane sahabi kamar yadda ya zo a jisi ko sannan kuma ana wa yura'a fi zalikal basarul mutawassit to abin da ake kulawa da shi a nan wanda za a gane juna din ido tsaka tsaki ido tsaka tsaki ake kiyayewa kamar yaya ne banda mai gani duru-duru a cewa shi ne sai in ya gane mutu shi ne lokacin sallah ya buya to ai rana za ka fito wa irin sa da ranar ba wani sai ya haɗa da haka haka ya kalle ido ya yi haka haka yake gani to ba irin sa ake magana ba in ya fara gane mutane dan karshe sai ma san ranar ma gaba da ta kullo kenan za a daina sallah abin da kenan azwai a ce ga dukkan lokaci mutum mai tsakakakin gani ba irin ba su kai tun idon nan wanda ko cikin duhu duhun darewa suna iya karanta kara da qur'ani akwai irin su saboda tsabar kaifin gani da Allah ya ba su ba irin su ba ba kuma mai yin haka ya kalle ido ya kalle kafi ya kalle ya wadi ne kan haƙƙin gitan kwanne ba ku yi a'a ba irin sa ba mai tsakatsakin ido bai samu wancan daraja ta farko ba shi ko ba a yan ƙarshen nan ba an gane to irin wannan mutum yadda zai iya gane mutum in ya gan shi ka yi can a gabansa to in wannan tarihi ya yi to lokacin zaɗaɗɗen lokacin asubahi ya wuce in yi sallah a wannan lokacin matuƙar rana ba ta fito ba laruri ne sai me yawwa kama bayyana idan ya tabbata ma'ana farkon lokacin sallar asubahi shine ketowar alfijir ƙarshen lokacin asubahi isfari mabayyanin nan wannan shine wanda mutum zai iya ganin wane ya gane shi mai tsakatsakin ido din nan to ai ma bayyana zai da lokacin tsakanin waɗannan lokuta biyu daga ketowar alfijir zuwa isfari din nan waqtun wasi'u ai akwai lokaci mai yalwa akwai lokaci mai yalwa na wanda zai bada mutum dama ya bada sallarsa a tsakanin wannan lokacin daga farkon ketowar alfijir har zuwa isfari maɗaukakin nan to kana da dama ka yi sallah a duk lokacin da kaga dama lokacin yana da yalwa in kun ga dama a masallacin ku fara daga farko farko in kun ga dama tsakiya tsakiya in kun ga dama ne can ƙarshen duk yadda kuka ga dama ne lokacin yana da yalwa sai ku sa ta amma dai shugaba sallallahu alaihi wasallam kamar da na gaya muku hadisai suka tabbatar ya fi a can ƙarshen don har kaman gari zai waye yake sallah sahabi na gane sahabi ya gbe shi daga lokaci tsakanin waɗannan lokuta biyu ai lokaci ne mai yalwa ya ce li inga salati mata auka hafi shay'in minhu lokaci ne mai yalwa cikin bada wato don bada wannan sallah ta asubahi a duk lokacin da ka bada ita daga wani abu na wannan lokacin a tsakanin to lam yakun mufrida to bai zama ya yi sakaci ba wanda duk yayi sallah a wani tsakanin nan duka da aka faɗa bai zama bai sakaci ba yace li anna awwal al waqti al muqtar wa akhirahu sawa'u fi nafi al haraj domin farkon lokaci har zuwa ƙarshen sa duk ɗaya ne a kore ma'ana laifi a ce baka yi laifi ba kai sallah a lokaci kaza na a farkon da ba ƙarshen duk ɗaya ne babu wani laifi eh don ka yi to anan ya kawo wata magana shi mai shara ya ce sai dai idan mutum yana zaton zai mutu kafin in bai yi shi a farkon lokacin ba in yace zai jira sai ƙarshen lokaci ma'ana sai sauran lokacin dab da ƙarshe ya yi shi yana zaton zai iya mutuwa to in bai yi sallan ba ya yi laifi ya zama mai sabon Allah an gane wannan bayani kuwa misali karfe biyar da minti goma ne alfijir yake ketowa to za ka yi tafiya zuwa misali kamar yadda ya faɗa misali biyar da minti goma time yake yi kai kuma za ka tashi a daidai lokacin da ka ce kai kai sai lokacin ya yi kuma yana ƙarewa misali biyar da minti arba'in ka ce kai zan rage tafiya karan kuma a mota ne mota kuma ba ka da garanti za ka iya zuwa ka tashi a yi ki kawai kana ko rabin mil ba za ka iya yi ba in Allah ya ga dama sai ka yi asiri ka mutu zai iya faruwa kuma ga shi lokacin sallah ya yi ka tashi kana kallo ba kai sallah ba wai kana jira sai ta yi ya je ta karshe ka tsaya wai kai sallah sai ya kai ya kuma in ka in ka kuskura kana zato kila zaka iya mutuwa kafin wancan lokaci sai ka kika yi wai kana jira sai lokaci yayi kuma ka zo ka mutu to ka mutu a mai sabon Allah kuma an ce a ƙarshen maganar ma ya ce ko da ma baka mutu ba in dai kana zaton za ka mutu kafin wancan lokaci sai ka ika yi sallah sai ka jira wancan lokaci to gaskiya kai ne kai kawai in dai kana zaton za ka iya mutuwa to yaushe ne baka zaton za ka iya mutuwa tana ake magana ce ga ta so ya yi wannan magana a ƙarshe ha mu je sai mai wai yawwa zan zalika a wani amma dai gaskiyar magana abin da ya fi a cikin dukkan wannan lokaci da aka faɗa farkonsa da tsakiyarsa da dab da karewarsa awwal wato farkon nasa ya fi kai a farkon nasa ya fi maka abin da yake nufi zahiri wannan magana ya laƙin magana ne ko da a cikin hunturu ne ko a bazara ne kai sallah a lokaci kawai ya fi ko kai kaɗai ne ko a cikin jama'a ne kai sallah a farkon lokaci ya fi an gane wannan shine abin da wannan itilakin maganar na fahimta nufi amma amma gaskiya in an dubi an rere wato kowace sallah tana determining abin da ya dace a yi a kanta ne a zahar idan ana karkin rana abin da aka fi so a bari can ƙarshen ta ƙarshen muktari a yi sallah ya yi saboda kamar yadda za a ga hadisin manzo Allah sallallahu ya faɗa ina gaba ila zai kawo haka nan isha'i shi ma barin sa ƙarshen muktari can ya fi isha'i haka nan asuba ce amma magariba ba a so a jinkirta ita kuma ko da wasa ta yi da yi kawai gurgudun yadda za ka cika sharuɗanta maganar ƙari sai sallah kawai don haka kowace sallah za a dube ta ne sai a hukunta abin da ta aha wa zuri shi kuwa lokacin sallan azhar shi ne iza zalat shamsu an kabidin samai duk lokacin da daga zaran lokacin da rana ta kauce daga hantar sama daga zaran lokacin da rana ta kauce daga hantar sama menene hantar sama eh zai hantar sama abinda ake nufi a dabbobi hanta shi ne tsakiya na cikin dabba ke sa rana ita ma aka ce ka bari sama ka an ka bidi sama irin wato tsakiyar sama lokacin da ka bar tsakiyar sama ta dan kauce aka samu zawali shikenan magana ka kana iya yin sallah daga lokacin lura da yadda dabba hanta shi ne tsakiyarta sama ma rana shi ne in ya zo tsakiyar ɗin to a shi ne aka yi wato kinaya da hanta kabidu da kisra na ba shi ne hanta وأخذ الذل fi ziyarati ko lokacin da shi wannan wato inuwa ya karkata ya ɗan ƙaru akan wato ya ɗan- ya karkata zuwa ya ƙaru domin lokacin da rana ta zo tsakiya to idan akwai zillun zawali akwai lokacin da ba in babu wannan zillun zawali din akwai tayar din da rana in tana tsakiya din za ka nemi bayan inuwa ka rasa ta bata bat bat take bata saboda me in rana tana fudowa ta gabar inuwanka tana yamma ake tana tafowa inuwan yana raguwa tana tafowa yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya dawo ba ba zai garu ba in ya zo tsakiya ya haska tsakiyar kayanka don ka duba wani kada ka kai na inuwan yake cat ya tsare to lokacin da ta fara karkata haka ta fara barin tsakiyar to zillun haka zai fara ɗan ƙaruwa ta gaba wa kaza zillu mene ne ziyada ce ko lokacin da inuwa ya fara nausawa ta fara karuwa ba ya zo tsakiyawa ya tsaya daidai da kawai ya tsare kawai gaba ɗaya ko to in ya fara ɗan ranar ta fara karkacewa to za ka ga ya fara nausawa gabar dan inuwa ya ɗan fara karuwa yana ɗan karuwa yana ɗan karuwa yana karuwa har daga lokacin da dai rana ta karkata gaba in dai ta bar tsakiya to magana ya kare lokacin kam ya shigo shine bayani ana amma wa yusahabu an so an tu'akhara a jinkirta wannan sallah ta azhar fi sayfi wato a lokacin wato bazara lokacin bazara lokacin zafi kenan gani lokacin zafi ana so a jinkirta wannan sallah ta azhar ila an yazida zillu kulli shay'in rubu har lokacin da inuwan kowane abu rubu'insa ya karu ko lokacin da inuwan komi rubu'insa ma'ana ya ƙara kamar rubu'insa haka ake so a yi sai ya ce ba da mai ba da zillin labi zalar alai shamsu bayan fa amma inuwan da rana ta karkata a kansa abinda ake rubi lokacin da rana ta harka kokon kayanka tsakiyar maɗigan kanka a ba wani inuwa ko inuwa kan ta riga ta ƙare tunda rana tana tsakiyar kayukan mutane ko to lokacin da aka samu zawali fa inuwa ya kan fara a tsawa kasar zilufin ziyarar ta ko ya fara harbawa ya fara nausawa ina gaba yana ɗan ƙaruwa ko to ai sai ya ɗan ƙaru an samu zawali inuwar ta ɗan bayyana an ga alamanta nan ne lokacin sallah azhar ya shiga ko an samu zawali to banda wannan zawalin karuwan inuwar da ta yi saboda zawalin din nan ba wai daga wurin za a banda shi za a kirga rubu'in da ake magana lokacin da rana ta karkata a ta karkata kan inuwa ya fara dan fitowa to daga kan wannan inuwar sai ka tsara rubu'inka tsawonka in ka irga tsawonka kashe hudu ka raba shi sai ka dan jora kamar tsawon kaɗin ma'ana kashi nawa kashi ɗaya cikin hudu a kan wannan inuwan zawali lokacin da inuwa ta kai wurin to shi ne ake so a jinkirta a kai har wancan lokacin kafin a sallah ta an fahimci bayani ba fahimta ba ya sami na ce muku a zahar ba za ta yiwu ba sai lokacin da rana ta karkata in tana tsakiya sha biyu rana daidai kenan ba a yi haramun ne bara lokaci bai ba ko kayi aikin banza dai sai an samu ne sai rana ta karkata na ce lokacin da rana take tsakiya inuwa ba ya ƙare ko amma in ta karkata ta yi yamma aka samu zawali tunda yana fara daga zawali ne a zafi rana ta bar tsakiya ba inuwa ya fara in ta karkace inuwa ya ɗan fito ba ta gabar to ba za ka yi lissafi da inuwan ba wannan sai ka tsara wani inuwa a kanta a kan wannan ɗin shi kam misali kana tsaye ga kana a to misali kai ne nan da aka yi zawali inuwan tana nan kun gani ku lura da kyau ba ina so ku fahimci abin da kyau ta ɗan kawo nan inuwan kaga an yi zawali tunda ba ta anan take ba to daidai lokacin da kenan azhar ya shigo to sai ka aura kuma tsawonka ka raba shi gida hudu in har kashi ɗaya cikin hudu zai zo nan haka to sai ka tashi daga nan inda zawalin yake za ka yi lissafi ba daga farkon tsawonka ba ba daga farkon inda kafa yake tsaye ba daga inda ranar ta karkata nan za ka sake ƙara masa one over four ɗin tsawonka in inuwan ta iso nan ɗin to shi ne sai kai sallah an gane bayan kowa ya gane da nake nufi ba wai za ka yi littafi daga kafafuwan gaba ne na ka ai kuma ai ba samu zawali ba kenan daga inda zawali ya samu to sai ka ƙara kashi ɗaya bisa hudun tsawonka shi ne sai ka yi lokaci sallah a lokaci shi yasa kun gani mauzanar sai har ake wuce duba wani lokaci wannan wannan ka'idar aka sani karatu ne ya sa hakan ba wai kara ɗauka a wai sakaci da sallah ne ayya ayya karatu ne karatu ne wani ya yi tambaya ranar ina gaya waye ne ko yin shi yan uwa shi wani ya tambaye shi karwa kalla ya fi zalar nan sun fi mu kokari ba a wurin kulawa da lokacin sallah tare muna yi zaka ga suna yi ga akwai sallah da wuri farko farko za ka ga suna yi shewaye dariya a wurin maulidi ne da ke to ai kafin shi fambo iya lalace lokacin da ake so ya ba da ruwa da lokacin da ba a so ma zai baya haka ya haka ya faɗa kuma wallahi haka ne ke bai bai san lokaci da ya kamata ba shi ko yaushe ba kawai to ka duba fa ka'idan da aka faɗa nan amma sai a rena ka kai da kake bin wannan ka'idan ne kuma duk malamai akan haka su shi yasa duk gidan ilimi haka za ka gani ba a sallar azhar da malam ita ne aka yi wannan maganganu akan ta ba sauran salloli ba azhar shi yasa za ga ana jinkirta ta sosai sai an yi wannan an kara daga dillu zawali inuwan lokacin da rana ta karkata ne daga kansa sai a kara kuma kashi ɗaya bisa hudun inuwan kowane abu in ya kai daidai wurin shi kenan sai a sallar da addini a bi malamai a daina bin yan zamani shi addini kamar yadda shehu yake faɗi old model ake bi ba new model ba ba new model ba yan boko sun fi son new new model a addini kan old model yake aiki ka biya wa yan new model sai su kai ka su baro ka an ce ka bar kai lokaci saura minti daya ya cika zunubinsa gunda baka ka jira bayan shekara kai sallah da gangan ya fi maka ka bar ta har bayan shekara kafin ka yi ta ya fi maka kan ka yi ta kafin minti daya a nan cikin asibiti kullum magariba wallahi ba ta yi suke sallah kullum magariba ba ta yi suke sallah shi mai asibiti da zo ko kuya kuya gaza ga dama su riga su yi a raye da kawai ya shige gaba kawai yana sauni ya ga sai Allah kullum lokacin Allah rana ba ta faɗo suke sallah sai su sallah ne ko sai kullum sai su sallah ne ma za ka ji ana kiran salloli a wurin har ana da magana shehu ta fito babu ruwan su wani ya kira sallah da sun kan fara ganin dubu dubu kawai sai ka ga sun fara waka ta kawai su yi sallah kuma ka ga suna zaddar ido suna tsaye ba wani abu da za a yi kar irin wannan ya burge ka ka je ka kwanciki da sai menene yake na yawa wakila malamai sun ce inna ma yustahabbu zalika fil masajid wasu malamai suka ce abinda ake so jinkirta sallah din ana so ne kaga wancan maganar ta yi umumi wanda muka wuce ana so a jinkirta sai sai lokaci kaza bayan zillu da wani a ƙara rubu'i din nan wancan umumi ne ya hada a gida za ka yi sallar ya hada a masallaci za ka yi sallar ya hada kai kaɗai za ka yi sallar ya hada a jami'i za ka yi sallar duk dai bai ware ba to a nan akwai ƙaunin wasu kuma da suke cewa ana son hakan ne a masallatan ya a jinkirta har ya a ƙara rubu'in tsawon mutum ɗin inuwa ya kai ƙari a kan zillus da wani na rubu'in tsawon ɗan adam a masallatai ne ake son haka liyudirika nasu salata saboda mutane su samu sallar jami shi yasa ake so a jinkirta ne wa amma rajul fi khassati nafsihi amma mutum zai sallah shi kadai kinsa shi kuma me aka ce fa awwalul waqti afdal lahu amma shi kan yayi sallah a farkon lokaci ya fi masa kana daji kai kadai ba jami'i za a yi wa komai ba to kai sallah a farkon lokacin wai ya fi ma ka wannan kaulin wasu malamai ne in ba jam'i ne ba sun a masallaci suka ce kai kawai kai kare ne in har baka da tsammanin na kabin aha wakila malamai sun ce amma fi shiddatin arri amma a cikin tsananin garjen rana zafin rana fal abdal lahu an yuhrida biha ko shi kadai din ne to ya sanya ya kan ya sallah a farkon lokaci lokacin zafi kenan ko shi kaɗai ɗin ne kaga ai lahu aka ce ba lahu ba shi fasdin mai sallah shi kaɗai ne in a lokacin zafi ne abin da ya ji masa har yi duniya ya sanya ya kare sallah tsakiyar rana lokacin da rana ba zai sanyi ba an gane bayani kuwa eh ayyukan da biya ya sanya ya sallar azhar din ita ake nufi a nan don ita ce kaɗai ake yi da rana ake sauran salloli kan duka wadanda asuba wannan da ba rana ta fadi wannan kuma rana ta je karfi ta ta karfi ta yi abin nan daga shi ake an yi buri da biya wa in kana wahada ko da shi kadai ne ko shi kadai ne in lokacin zafi ne to jinkirta sallar azhar din ya fi masa da kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin ma'aikin shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idza shaddal ne والكريم الله أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم النبي يقول جنكر تا وتكسنيا يا سلا فإن شدة الحر يومين أنا زاجي إن من فيه جهنم لأن ننفاش جهنم كركو يسلى على وقت جهنم تكي ننفاش هاي إذا لا تمسونا كرداد ننفاش جهنم أما كان قد يعني إيه بس سونا كريم يسوي كان كيوانه ya yi haɗe da jawai ya su suka su ne masu riko da addini wane ne wane to annabi ne ya hana sallah a lokacin da suke gashi nan nassi ne kuma wallahi abri dubi salat ku sanyaya sallah kuma azhar ake yi ita ce ake yin ta da rana lokacin da zafin rana fa inda shi da harri domin tsananin zafin rana din nan shi da na farkon lokaci kenan na sallah na azhar min fahi jahannama daga numfashi jahannama ne jahannama tana numfashi kai kuma kana sallah ka jaban ta gama numfashin ta sai sanyi shi yasa maulan mushe sai biyu har da wanda wani lokaci ake sallah saboda aiki da wannan hadisi kuma ga can hadisin da annabi yana tafiya tare da sahabbai tayin yayi bilal da tayi zai kira sallah annabi yace abri ya bilal sanyaya ki kake zauri an jima ta bilal ya sake tayi zai kira annabi yace abri ya bilal sanyaya sai a na uku annabi ya bar shi kuma kowanne tsakanin kowanne akwai time sai ya bar tazara na lokaci ya sake zai kira ya dauka ya sanya ya yayi annabi ya ce abri ta can a cikin bulugul marani hadis ibn hajar al-asqalani ya kawo shi amma ne karasa mutane idan suke babu karatun ne mutane mu har suke wai sun sun dawo gari in sun ga wai masu sallah da wuri gari kaza a ga wanda suke addini ga addini warawa a lokaci da kawai an yi sallah mu ai ta zama ana ta jira haka har kaza kaza kaza har da na imsi fito limamu ta ji dai shi fito da har jodon bakin ba ai wuri shi rayuwa har jodon bakin ba sai go tawi a yawai haka sallar asubahi ba in baka saba da gidan shehi bai kaje wallahi za ka ɗauka ko an yi sallar ne ma kila ka makara ne ka ɗauka ba a yi sallar ba a za kowa yana ta jancar bisa ko a jikinsa na taɓa lokacin a gidan shehi wani yana cewa hikam ka shi ka shigar yawa ne wani yake kai ba ka da hankali sai kana zama kai sallar ka ka tafi malam mu haka nan ake haka karatu kuma ya nuna karatun kaɗan kaɗan kawai ka tsaya ga an karanta muktasar an karanta mu da wani horo kai kai karatu ka je irin hadisan abin nan kamsu hadisan din nan kairul amali salatu fi awwali wa fiya baka san ilimin da yayi tahlil yayi taqiqin wannan magana aka kawo bayanai suka yi waru suka yi bayani akan magana ba kai kawai wannan gundarin hadisin ka sani da zarar kaga zawadi yayi baki ba maka karfe sha biyu da rabi kaji ana ta damfara irin sallah sha biyu da arba'in da biyar kaji ana ko ina kawai amsa kuwa ana ta sallah kawai ka wanda suka san addini wara wara ka addini suka halaka kuwa aha ne zillu kulli shay'in mithlahu karshen lokacin azhar shine an yasira zillu kulli shay'in islam shine irwan kowane abu ya zama kwatankwacin sa ba da zilli nisfin da hari bayan inuwan tsakiyar wato rana sha biyu din ma'ana kama kenan ka akhirul akhirul qamat kun tura kama ko ya karatu kura ahalari ne ba duk kuka ga alari ba eh bayan kun karanta alari cewa wata zuri mera zawari ila akhirin kamati ko sai bana daga zawali zuwa menene karshen kama lokacin da idon komi yake zama daidai da tsawon sa menene kama tun da kun karanta ina san dai kun san shi ya kama yake tambaya nake ina yan fiƙihun ne wanda sun fara ba zurfafawa ina suke na larura malam ibrahim na kuke ne kai ba ku ba ma kowa ba nan ai ya wuce alari kan babu wanda bai wuce alari ba kaf din kullu ina la ba me kama ya za a yi ina son gane kama ya kama yake ya labari kama me kama ya ake gane kama a simple sauƙi yadda komin jahilci mutum zai gane kama ya za ka gane ni bayanin gane duk jahilci mutum zai iya gane wani ko shi ne ni da ya gane ya ne ne ake gane to na yi haka ne don duk hankalin ku da dawo kai idan na faɗa kawai kowa sai ya yadda ake gane kama shi ne malam simple and easy in ka tsaya haka kun gani na tsaya nan sai ka samu wani abu ka zana ka zana daga kan ya ɗan kasa an gane bayani ka jana daga kan inda ya ɗan kai ƙarin ka ya tsunka ka sai ka yi haka kai taku ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai kawo ne kawo ya kare inda bakwai din nan na bakwai inda ka ja layi a gurin kan ya tsarka inda ya kare na bakwai din nan shi kenan a zan ta gari ta da ta gari in dai kuna so ku gane ba ka da agogo kuna da feji ku ce abin da wayoyin ku sun yi ranta za ku yi sallah ko yanzu kam a lokaci ne muke ko kuma lokaci ya fita tun da dole ne ya gane saboda ka san a daɗi za ka yi niyya ko ka baki ko ya ko kawai kuwa don ku kawai ko ma wani lokaci ya ka zaka da wani a da a kawai kake cewa baka za ku tayan tendency da in kace a damu sallar babu ita ma gaba da ta yake banza to in baka san wannan ba sai ka zo ka yi sallar a adai ba lokacin adai ba ne a je ba ka kayan kabatai ba sun kun zo ba ku yi sallah ila ba ku samu abu alwala ba ba ku samu wane ne sai ɗayan ku kowa taku na kafa ba taku wani ba kuma kowa da mutum takunsa da shi zai aura in dai ka aura misali inda idon ka yake ka tsaya haka sai a je a ja da ƙarshen inuwarka kun gane sai a ja layi sai a zo nan ɗin yatsunka sai a ja layi sai ka zo ka hau tsakani sai ka taka in dai ta kura bakwai ya fita ya shiga can shi kenan sai ka yi lokaci ne na bakwai yana ta yana wuce wuri zai yana wuce layi da kuka ta inda inuwanka ya tsaya shi kenan magana ta tsari lokaci ya fita in kuma aka yi taku bakwai an gane bayanin nan kuwa aka yi taku bakwai sai aka gaya ba haka ba da haka dai ake ganewa kawai aka ce amma daga kan taku bakwai din nan in dai bai wuce nan ba kai sallan ka a daɗi ba za ka kafar Allah ba sai ba in ana tsoro in an ce za a tsaya yin sauran abubuwa ka'idodi wa ne lokaci za ka shiga aka ce kun karka yadda ka yi shi ba ko ikama ne aka je a je ta gefe sauran nan ɗirin ka gani misali sauran ɗirin inuwar ta iso kakin rukama ɗin to kar ka tsaya yin ikama haka malamai suka ce a manyan littattafai ka watsa kabbara ka Allah akbar kamar sallar mace tsawara in dai zai bayu ka samu raka'a daya sul kai ruku ka dago har kai su da ka samu sallah a lokaci ba kiyaye wannan matsaloli in baka san yadda zaka ko kuma in baka gane na takun ba to sai ka auna da zira'i hudu naka naka ba wani ba zira'i hudu shi ma shine karshen kama ko taku bakwai ko zira'i nawa hudu ma'auni ne fa mafi sauki wanda ba wahala ya ne ne jira'i yake ya kai bayani wani yadda zan gane ni ba dan koyo ne yanzu na zo koyo kamin bayani yadda zan gamsu ya jira'i yake ka kamin haka haka haka ne zan gane haka ko in ba ni aljan bane kan ai ban gane haka wai yanzu ka tara ba san ba bai ya wai kai haka haka haka ko me zan gane haba malam me jira'i ai akwai kamu akwai jira'i akwai akwai gaba me me me kamu me jira'i me gaba rijiyar nan gaba kaza ne ko wannan abun kamu kaza ne wannan abun zina'i kaza ne duk yana da bambanci wani babaru ta yi da kyakkyar kyakkyar yake waya babba tambodi to wani ko wani kenan kasa akwai haka shi da gaba yin haka ɗin kai haka da igiya gaba ɗaya kenan tsawon kai kai haka ka auna igiya ka ka sake haka ka ba zira'i haka za ka ga suna yin sa haka ko haka ana auyawa da haka da akwai kamu haka shi kuma taɓi taƙi kaza taƙi haka to duka dai amma nan ana nufin zira'i ne na haka ne sau hudu shi ne tsawon kamala ba wani da kafa a'a Allah wala ne kafa kam taku aka ce amma ita zira'in ka hudu shi ne tsawon ka malam in baka san wannan lissafin ba kana kana tare da test baka sani ba kai bayan ka je ka nemo ba wurin likita ai tera sau hudu shi ne tsawon ka eh ka koma gida ka ita gwada bane kamar wani to je
wa wani wasu asiri
to farkon lokaci na la'azar kai kai ina kai a kuri kawai bakwai sauran minti ne ma tashi a kai سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المأورك والفاتح المسرات لا تضحك ولا تنادي نصرات المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين